الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar shashi daga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da bakwai ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin sharhu sunna ta al-imam muhyi sunna al-hafiz al-baghawi Allah ya gafarta mishi al-imam al-baghawi yace babu bayani a'malil islami wa thawabi iqamatiha babin da ke bayani akan ayyukan musulunci waɗanne ayyuka ne za a ga kana yi a ce lallai kana aikata musulunci sannan menene ladan tsayar da ayyukan musulunci bin dokokin Allah shari'ar Allah tabbatar da ƙa'idojin addinin musulunci qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال الله يساكي تشوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب آية تفرقوا daga cikin waɗannan ayoyi da ainihin malamin ya kawo ita ce aya ta ɗari da bakwai daga cikin suratul kahfi aya ta biyu kuma ita ce aya ta ashirin da tara daga cikin suratul ra'adi Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda da Allah wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari ayyukan musulunci kanat lahum jannatul firdausi nuzula aljanna firdausi ita ce masaukinsu a gobe alkiyama ma'ana kamar yadda muka yi misali a je cewa in an yi bako ya je ofishin yallaɓai kaza za a je wetin room za a zauna a jira za a zauna wuri kaza to kai a matsayinka na mumini wanda bayan imani ka hada da ayyuka na gari ranar alkiyama masaukin farko da za a fara maka mara balale da shi shine ainihin aljannar firdausi wanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacce annabi yana cewa in za ku roƙi aljanna ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba ku aljannar firdausi saboda ita ce aljanna mafi daraja a gurin Allah wa kuma Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da manzannin Allah da littattafan Allah da annabawan Allah suka yadda da mala'iku suka yadda da duk abin da ya same su na alheri ne ko na sharri cewa Allah ya san da wannan abu tun azal wa amilu salihati suka ayyukaita ayyuka na gari tuba lahum Allah ya ce alherin Allah ya kai gare su alherin Allah ya tabbata a gare su Allah yana jinjina musu ko kuma tuba shajaratun fil janna wata hamshakiyar bishiya ce a cikin gidan aljanna wadda inuwarta kadai in ka taka kana tafiya a cikin inuwarta sai ka shekara ɗari biyar sannan za ka ƙura inuwarta to Allah madaukakin sarki ke tabbatar musu da wannan ainihin bishiya cewa ta tabbata gare su ta su ce mallaka su ce Allah ya musu alkawari wa husnu ma'abin sannan haka kuma suna da kyakkyawar makoma a ranar algobe alkiyama a nan abinda nake so jama'a su gane kamar yadda muka fara magana jiya lokaci ya ƙure mana shi aiki ba za a kira shi aiki na kwarai ba sai ka yi shi don Allah sai ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk abin da kake yi sallah ce azumi ne karatun alqur'ani ne kiran sallah kake limanci kake wane ne ko me kake yi ka duba tsakaninka da Allah kake wannan abun ko ko kana yi ne dan alhajiwa ne ko dan yallaɓaiwa ne ko dan ranka ya daɗewa ne ko kuma kane ne don ka ɓatawa na rai kwatankwacin maganar da muka yi ranna ka zo kana zikiri ka ce tun da dai alhajiwa ne yana son zikiri bari ka yi mai yiwa ya baka kujera hajji ko umra ko ya baka gida ko ya maka aure ko wata bukata makamantan haka ko kuma tun da wani baya son zikiri bari ka yi zikirin nan ka ɓata mishi rai duk waɗannan nau'ukan guda biyu baki ɗaya shirka ce a cikin ibada ka haɗa Allah da wani kenan ana yin abin ne saboda Allah sai kai saboda Allah kuma saboda wani shirka kenan ko kuma a tun farko ma kai ba ma Allah a cikin tunaninka kawai kayi ne don ka farantawa na rai ko don ka ɓatawa na rai shi yasa jama'ar musulmi wallahi tallahi musan cewa wanda duk zai addinin musulunci addinin musulunci ba addinin yan iska bane kawai ka ɗauka addini ya zama siyasa tun da wani ya ɓata maka rai bari ka sa lasifika kai ma ka ainihin yi wa'azi bari ka sa lasifika ka yi zikiri bari ka sa lasifika ka yi kira'a bari ka sa lasifika ka yi hayaniya wannan ya nuna ba dan Allah kake ba kenan dan wana kake shi yasa duk abin da kake matukar ba dan Allah bane babu inda wannan abin zai je jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko muwatta wani ya je ya rubuta wai yana son ya faɗa da Imam Malik suka je kowa muwatsa kowa muwatsa tunda imam malik yana da muwatsa baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya batar da su da muwatsan su ba a san inda suke ba ba a san labarin su ba su wane ne masu ba a san da su ba jama'a mun gane wannan da kyau to wannan kyakkyawan misalin har a aikace duk mun ga irin waɗannan al'amura sai ka ga cewa yanzu misali nan karatu muke yi a a kai tun da an ɓata maka rai kai kuma yanzu watan maulidi ne sai ka ce bari kai ma ka zo ka kafa wa'azi za ka ainihin rama abin da ake cewa mu ai ba mu saka karatu don kai ba mun saka karatun ne don a karantar da jama'a addinin musulunci kai kuwa sai da wane ya bata maka rai sannan ka ce a zo a yi wa'azi a kwana ana zagi a kwana ana zikiri bayan nan fa ba a sake jinka kuma sai baɗi ya nuna babu Allah a ciki shi yasa duk abin da zaka yi ya kai dan uwa wallahi alazimi ka saka Allah a cikin zuciyarka sai ka ga maganar Imam Malik sai ta tabbata akan ka cewa dashan Allah shi ke tashi duk abin da ba a kafa shi dan Allah ba ba inda zai kai labari an gane wannan da kyau jama'a sharaɗin farko kenan kafin aiki ya zama aiki na gari sharaɗi na biyu ya zan ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ce zaka yi azumi ne aƙida ce zakka zaka bayar biyayyar iyaye ko menene sai fa ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka ji ana cewa biyayyar iyaye kuma kaga kai ne babanmu kai ne sirikinmu kai ne yayanmu kai ne dattijon anguwa ka ga ba mu durkusa mun gaishe ka ba ka ce wai ba mu binka wannan ba biyayya ba ce mun wulakanta ka duk wanda ya durkusa ya gaishe ka ya gama cin zarafinka ya wulakanta ka duk inda ake fallasa da tunan asiri ya gama maka ashe biyayya din da aka ce za a yi ta ne a matsayinta na ibada ko to sai yadda Allah ya ce sai yadda annabi ya shar'anta haka azuminka yaya annabi ya ce haka kake azumi zakkarka shin abubuwan da annabi ya ce ai zakka shi kakewa yadda annabi ya ce ai zakka haka kake yi waɗanda Allah da annabi suka ce a baiwa zakka su kake ba ka dace in ba haka ba zakkarka ba te ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko bayan wannan kuma sai ka dawo harkokinka na yau da kullum tsakaninka da Allah yadda kake gudanar da rayuwarka tsakaninka da Allah kake irin yadda Allah da manzon Allah suka shar'anta jama'ar musulmi muna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau ko domin ka gane cewa yanzu ana rayuwa ne a wata duniya da Amerika ta gama lalata ta da aƙidar demokuraɗiyya aƙidar demokuraɗiyya siyasa irin ta kafirai in ba haka ba musulunci ya yarda da siyasa ya tabbatar da siyasa amma siyasa irin ta kafirai ita ce kai ka san wane da ke takara a jam'iyya kaza ya fi dacewa da cancanta fiye da kai amma sai ka fito kana suka shi kai kuma kana kambama kanka wannan ita ce ainihin siyasar demokuraɗiyyar da amerika take cewa amma siyasa tsantsar siyasa ta musulunci ita ce limanci aka zo za a nada za a nada headmaster ne principal za a nada ka za a nada shugaba ne za a nada jagora ne sai ka ce jama'a wane ya fi dacewa fiye da ni wannan siyasa kenan ta musulunci don haka da za ku tsaya takara kai da wani sai ka fahimci cewa wane ya fi ka dacewa da ainihin wannan mukami ya fi ka cancanta zai fi kyautata wa al'umma fiye da kai kawai abin da za a yi sai ka ce jama'a ni na janye na bawawa ne ina fata an gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان malam hafadatul abtari shi ke ruwaito mana wannan littafi daga alhafiz al-bagawi yace haddathana shaykh al-imam al-husayn ibn mas'ud shehu malami limamin musulunci husayn dan mas'udu qaddasa Allahu ruhahu Allah ya tsarkake ran shi Allah ya gafarta mishi a zahiri sanda ya ruwaito yake rubuta mana wannan littafin shi malam hafada yayin da yake kwafewa a zahiri al-imam al-bagawi ya riga ya rasu a wannan lokacin kenan sai ya ce akhbarana to me yiwa kai mai saurare na ko kuma mai bin karatun wannan littafi a talbijin ne a bidiyo ne a audio ne me yiwa zaka ji ina ƙara ƙala ƙala galibi a tsakiya inda ba ta ko haka malaman hadisi suka koya mana suka ce ainihin in kana karanta isnadi wane ya ce haddasana haddasana haddasana kafin haddasana ko akhbarana din nan babu laifi in ka ƙara da ƙala don ko ka ƙara da ita ko ba ka ƙara da ita ba dai lallai akwai ta jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa kullum kamar yadda muke faɗi harkar nan ta ilimin hadisi zuwa muka yi muka zauna malamai suka ainihin koya mana har muka iya ba su yan kasar ɗin shakwa ne ko yallaɓaiwa ne ko doktawa ne ko profesawa ne muka yi muka je muka zauna a ɗaka muka ji muka koya ba wallahi ba da haka ba ne zuwa muka yi muka zauna aka koya mana in ba haka ba isnadin nan ba ma iya tashin shi daidai jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine ainihin yake cewa أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي شيكم يتي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي شيكم يتي أخبرنا محمد بن يوسف شيكم يتي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري كينا to irin wannan hadisin ne zaka jin aka zo takhriji sai ka ji an ce akhrajahu al-baghawi fi sharh sunna min tariq al-bukhari jama'a mun gane baghawi ya fitar da wannan hadisi a cikin sharh sunna ta hanyar al'imam al-bukhari ba wai ana nufin shi bagawi ya zauna bukhari ya koyar da shi ba a'a yanzu ka ji a cikin hanya a kan hanya bagawi ya haɗu da wa ya haɗu da bukhari bukhari kuma ya ce haddasana ubaidullah ibn musa shi kuma ya ce akhbarana a hanzalat ibn abi sufyana an ikrimata ibn khalid an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan diraku biyar akan gimshikai biyar musulunci yana ainihin wato da manya-manyan rukunai guda biyar wanda ya gino a kansu rukunin farko shine shaidawa shahadatu Allah ilaha illallah mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wai ya faɗa ba kawai a an faɗe ne duk arnan nan da kuke zaune da su a kasuwa kuna kasuwanci tare ba suna faɗe ba su ne maka shigantaka ko suna faɗe da yaya ko ba suna faɗe amma shahada a nan ake nema shahada kuma ba za ka iya shaida abu ba har sai in ka san wannan abu saboda nassin qur'ani ya ce wa ma shahidna illa bima alimna ba za mu iya shaida ba sai abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizina domin ba mu san gaibu ba ashe duk abin da baka san shi ba ta yaya zaka iya shaida shi ne kaza yanzu kawai sai wani ya shiga ainihin cikin daki a kulle shi a kofa sai a je a kira ka a ce wane ne a ciki ana so ka rantse da Allah wane ne a cikin dakin nan zaka iya shaidawa zaka iya rantsewa me yasa dan baka sani ba haka ake buƙatar sai ka san Allah fa sannan zaka shaida shi babu abin bauta da gaskiya sai shi yaya sanin Allah yake shine sai ka koma cikin alqur'ani sai ka koma cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'annan zaka san haƙiƙanin yadda Allah madaukakin sarki yake sannan sai ainihin ka iya shaidawa da cewa babu abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai shi don me don ka san shi ba akan zato ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida lallai muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya aiko shi aiken da Allah ya mai da gaskiya ya aiko shi abin duk da manzon Allah ya faɗa daidai ne duk ɗaya ne da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa domin Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda yawa manzon Allah ta'a ya bi manzon Allah sau da kafa babu tantama haƙiƙa yanke tabbaci haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya bi wa iqamis salati da kuma tsayar da sallah wa ita'iz zakati da kuma bayar da zakka wal hajji da kuma zuwa aikin hajji duk waɗannan rukunai ne na addinin musulunci sallah zakka hajji wa saumi ramadana da azumin ramadan alhaji ko kana fitar da zakka ranka ya dadewa na kana fitar da zakka manomi kana fitar da zakka ke hajiya wance da kitke da gwalagwalai a ɗaki manya-manyan gwalagwalai ga sunan sun kai nisabi ko kina zakkarsu kai wane da kake manomi ne kai ko kuma ka je ka taskanta kuɗi a banki shekara da shekaru sun kai matsayin nisabi ko ka ne musu zakka ka tsaya ka binciki kanka da kyau kar ka rudi kanka kar kuma ka yaudaru kar wani da yaudare ka lallai kasancewa zakka wajiba ce sallah wajiba ce azumi wajibi aikin hajji wajibi kar ka kawo uzurin cewa ai kai har yanzu Allah bai kira ka ba da wanne zaka ji da kin zuwa aikin hajjin koko da ƙaryar shin so kake sai Allah ya zo anguwarku kana anguwar rimi ne ko kana badiko ko kana GRA ko kana anguwar talabijin ko kuwa kana sabon garin zaria a muciya kake koko a wacce anguwa so kake sai Allah ya zo kofar gidanka ya kwankwasa maka kofa ya ce idi ka zo aikin hajji bana haka kake nufi da zaka ce wai Allah bai kira ka ba ai abin kiranye ne kiranye ne Allah bai kira mu ba ƙarya kake yi jama'a mun gane wannan da kyau ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne wanda malamai sun haɗu akan cewa ingantaccen hadisi ne wa akhrajahu muslim kamar yadda ka ji a can baya mun ce bukhari ya ruwaito shi ko to ba ma ruwaitowa ba kaɗai ya fitar da shi a cikin littafin shi haka kuma muslim ya fitar da shi an muhammad bin abdullah bin numairin daga muhammadu dan abdullahi dan numair alhamdani an abihi an hanzala kaji isnadin salsalar yadda muslim ya fitar da shi wane ne abdullahi dan umar malamin farko na wannan ainihin hadisi wanda ya ruwaito mana hadisin daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai malam bagawu ya ce وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب دينن ابو عبد الله ابو عبد الرحمن ana mai alkunya ana ce mishi baban abdurrahman ana hada shi da alkunya shi da babban dan shi kenan alqurashi ba quraishi aladawi dan kabila ainihin adawi domin mahaifin shi umar mun ji shi ma ba adawai ne ko to yadda mahaifinka yake haka haka kake in ba sakwace ne babanka kai ma ba sakwace ne in babanka in yamuri ne kai ma in yamuri ne kabilatun min muhajirina kabila ce wannan daga cikin mutanen da suka yi hijira daga makka suka dawo madina mata bi makkata ba'dal hajj ya rasu a makka bayan aikin hajji in ba ku manta baran nan mun kawo yadda ainihin rasuwar shi ta kasance cewa an sa mishi guba ne a jikin kibiya aka kafa a kofar masaukin shi a nan makka yana fitowa sai ya taka daga nan wannan guba sai ta harbi jikin shi shikenan sai ya mutu a makka bayan aikin hajji wadufina bil muhassabi kuma aka rufe shi a al muhassab kusa da inda ake ainihin jifan shedan gashi nan alfaza zai ce khalilan ya'ujan bil muhassabi wanzila al muhassab nan ne inda Allah ya tara giwayen abrahata sa'ad da suka zo za su kashe za su rushe ka'aba sai suka cije suka ƙi gaba suka ƙi baya al muhassab ainihin wato wuri ne mai tsakon kwami tsakoyi da yawa kwari ne sanata salasin wa sab'ina shekara ta saba'in da uku wa huwa ibnu arba'in wa samanina sana a lokacin yana ɗan shekara tamanin da hudu Allah ya gafarta mishi Allah ya yarda da shi sahabi abdullahi dan umar wane ne almajirin shi ikrimatu dan khalid sai malam ya ce wa ikrima ikrima din kuma huwa ikrimatu ibn khalid ibn al-as al-makhzumi al-qurashi shine ikrimatu dan khalid dan as ba makhazume alqurashi ba quraishi mata ba'da ata'in ya rasu bayan da ata'u ya rasu wa mata ata'un sanata khamsin a sanata khamsi ashara shi ku ata'u ya rasu ne shekara ta goma sha biyar bayan hijira wa yuqalu arba'a ashara wa mi'a an ce ata'u ya rasu ne shekarar hijira na da ɗari da sha biyar ko ɗari da sha hudu to sai aka ce shi wannan ikrima ɗin ya rasu ne a bayan wancan ya rasu kaga wato ba a tantance shekarun ba amma dai bayan rasuwa ata'u to sai a ce yaushe ata'u ya rasu wannan na daga hanyoyin da malamai sukan gano tarihi yanzu misali kamar wanda ya zan iyayen shi ba 'yan boko ba ne ba 'yan arabiya ba ne ba su rubuta ran da aka haife shi ba sai ka je ka samu babanka baba wai yaushe aka haife ni sai ya ce ran da aka ba da mulkin kai kana zuwa an ka binciki 'yan boko ka ce yaushe aka ba da mulkin kai sai su ce ɗaya ga watan oktoba hijira miladiya na da dubu ɗaya da 1960 1st October 1960 kaga ta wannan hanyar sai ka gane yadda aka haife ka in ka tambayi mahaifinka yaushe aka haife ka sai ya ce ranar da aka kashe sardauna sai a ce an kashe sardauna ne ranar juma'a 15 ga watan janairu 1996, 1966 jama'a mun gane wannan da kyau to ta hanya haka ake ce maka shi ikrimatu dan khalidu ba a santa kamar man san da ya rasu ba amma dai bayan atsa'u ya rasu to sai ka ce shi atsa'u yaushe ya rasu to shi atsa'u ya rasu ne hijira na da shekara 114 ko da 15 to kaga daga nan kuma sai ka fara lalube to shi kuma ikrimatu yaya kwana nawa ne tsakaninsu da atsa'u ta haka ake gano irin wannan tarihin in an gano shi kenan in ba a gano ba kar a ƙarya babanka ba ɗan boko ba ne babanka ba ɗan arabiya ba ne bai riga ya rubuta ba kuma ka tambaye shi yaushe aka haife ka sai ce ran da sarauniya ta zo ƙasan nan to sarauniya so nawa ta zo ƙasan nan a'a ran da ran da ainihin firimiya ya zo yayi kamfen a garin nan so nawa firimiya ya zo garin nan yayi kamfen da wahala a iya ganowa ko to karka je kai ƙarya ka ce an haife ka ranar kaza ga watan kaza haramun ne in kai haka ka ce baka san san da aka haife ka ba wannan bai rage maka kwanaki a duniya amma an ka dubi mutane mafi yawa yau sai ka ga mutum wajen shekarar shi saba'in ba a rubuta ba fa ba yadda ya bincika kawai sai ya kintaci faɗe sai ce an haife shi ranar sha biyar ga watan janairu yaushe 1940 in ka ce ta kai ga gane sai ce ya bincika ya dai rasa yadda zai shi yasa yake amfani da wannan date din dan me za ka yi ƙarya in ba samun kanka kai committed an riga an ritsa ka ba ka sai form ne ba yadda za ka yi wannan amma an tambaye ka ranka ya dade ana tarihin ka shekara kano sai ka ce ban sani ba ba rubuta ba shi kenan kawai ka zauna lafiya amma dole sai ka kirkiri ƙarya inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna kadai masu kirkira ƙarya su ne waɗanda ba su yadda da Allah ba ba ka yadda da Allah ba ne kake ƙarya? Allah ya shirya da mu in ta fatwa ahali makka ilaihi fatawar malaman makka baki ɗaya to ta ƙare akan ikrimatu ikrima in dai fatawa ce to in aka ce ikrimatu ya ce kaza to shikenan kuma sai dai a yi fatiha a tashi wa ila mujahidin hakanan mujahid fatawa in dai aka ce zuwa wurin waɗannan ne to ta gama kaiwa makura gare su sai malam ya ce wa aksaruha ila ata'in amma mafi yawancin ainihin wato fatawar mutanen makka to ta fi kaiwa zuwa ga ainihin ata'u to sai ya zama magana farko kenan ashe ne akan ata'u ne ma'ana in dai fatawa ce a makka to ta gama kaiwa makura in aka ce ata'u ya ce kaza hakanan mujahid amma mafi yawancin fatawar mutanen makka ta fi karkata akan menene a ba'u ya ce قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي السرخسي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول kaji wannan ainihin hadisin an ruwaito shi daga almajirin imamu malik mai suna abu mus'ab abu mus'ab az-zuhri karka rude shine irin magana da muka ita ce irin magana da muka yi aran nan yanzu al-imamu malik yana da malami zuhuri imam malik kuma yana da almajiri zuhuri to karka rude suna ba kwaya ɗaya ba ne ‘yan shi'a ne suke da wannan muguwa aƙidar in aka ce sha kana cewa ɗan shi'a sha ya ce ka ba sai ce sha ni ba ruwana da sha wai tun da dai an samu wani ɗan iskan sha ya mulki ƙasar iran khomeini ya je ya kore shi to wai duk inda suka ga mai sunan sha wai sai su ɗauka wannan ne da ka ce ga wani littafi sha ne ya rubuta shi shikenan sai su ce a sha to ni ban yadda ba to kaga wannan jahilcin yan shi'a ne in ba haka ba yanzu nan malam yahuza wanda ya sharhin ainihin askari malam yahuza za ga an sa yahuza wane wane sai ga an sa azzazzaki dan dariƙar tijjaniya ne amma ba zazzaki ne azzazzaki ake sawa to ma'ana yanzu ga ibrahim azzazzaki dan shi'a ga ainihin yahuza azzazzaki dan tijjaniya ga muhammad awwal albani azzazzaki salafi dukkan mu zazzaki zazzaki kowa ba haka bane haka ne to shi kenan yanzu tun da dai kai a matsayinka na ɗan ahalus sunna ko ɗan ɗariƙa shi kenan tun da dai zazzakin can ɗan shi'a ne yanzu ni albani ni ma a zazzaki ne shi kenan kuma sai ka ce ba za ka yadda ba tun da dai kawai an ce a zazzaki kai ka rufe idanka ka zama jahili kenan dan suna yayi ɗaya sai me mutum nawa ne suke da suna ainihin aliyu maguzawa ne a jahiliya yan mata nawa ne suke da suna Fatima mata nawa ne suke da suna Fatima maguzawa ne a jahiliya sai ka ce duk baka kaunar su ko kuma sai ka ce duk kana kaunar su tunda sunan su ya dace da sunan ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kin mutum ne dan shine wani ana son mutum ne dan shine wani ba wai dan sunan shi ba in ba haka ba a jahiliya maguzawa nawa ne suke da suna Muhammad mutanen madina waɗannan yahuda da suka haifi 'ya'ya sa musu sunaye suka yi ta muhammad tsammanin ko su allah zai taimaka su haifi wannan manzon da aka ce na ƙarshen zamani shikenan sai ka ce duk waɗannan muhammadan maguzawa duk kana kaunar sitin da kana kaunar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa jama'an musulmi ku rinka dawowa cikin hayyacinku wannan shine abin da muke ta kiran mutane yanzu ana rayuwa ne in a civilized world a duniyar da kanta ya waye a addini da tattali da siyasa da rayuwa ba daidai bane ka ci gaba da tafiya akan demokuraɗiyya irin ta america demokuraɗiyya irin ta amerika duk wannan irin muguwa aƙida su ce abin da ake so duk abin da za ka kalla ka kalle shi da idon adalci ka kalle shi da idon dama ka ka kanne idon dama ka kalle shi da idon hagu sai ka kasa ganin alherin shi jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya taimake mu dan haka imam malik yana da almajiri zuhuri yana da kuma malami zuhuri malamin shi zuhuri shine muhammadu ibn shihab az-zuhuri almajirin shi kuma shine ahmad ibn abubakar az-zuhuri jama'a mun gane wannan da kyau sai shi wannan zuhuri yace an malik ibn anas daga maliku dan anas anan ne zan yi mana tambihi dan naji wasu wanda basu san hadisi ba suna cewa wai imamu malik dan gidan anas dan maliku ne wannan ai ban kaura ce imamu malik baban shi ne mai suna anas dan malik don haka maliku ibnu anas ibnu malik ma'ana imamu malik an sa mai sunan kakan shi ne maliku dan anas dan malik baban imamu malik tabi'i ne duk da ya koyi karatu na addinin musulunci amma bai shahara da malanta ba duk da cewa kakan imamu maliku malami ne kamar yadda zaka zo ka ji yanzu daga wurin kakan shi aka ruwaito wannan hadisin amma shi imamu baban imamu malik ya fi shahara a kasuwanci dan tireda ne dan kasuwa ne dan haka ba za ka yi rinka jin shi a cikin hadisi ba anas dan maliku shi ko wancan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama mun ji tarihin shi a jiya amma anas dan maliku baban maliku shi kuma wannan ainihin dan kasuwa ne dan trader ne jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa sai ka je ka koyi ilimin hadisi ane ane maka jagoranci ga yadda ake harka ga yadda ake matsala kaza ga littafi kaza shi ake dubawa littafi kaza ba shi da kyau bai dace ba amma kawai ka je dan kana da kuɗi kai ne ranka ya dadewa ne kai ne yallaɓaiwa ne kai ne alhajiwa ne ka ce tunda dai karatun kama ji references ake bari ka je ka siyo littattafai bari ka je ka siyo kwamfuta ka kafa a ɗakin ka ka zo ka rinka sa mata faifai tana gaya maka komai ba abin da za ka yi sai dai ka ƙara ruɗewa al'ilmu bin naƙali la bin nazari ilimi zuwa ake ake naƙalta a wurin malamai ba wai da nazari ba ba da bincike ba in matsala ta taso sai a ce tafi ka je ka yi bincike shin baka je an koya maka binciken batun farko ta za ka yi binciken sai ka je ka shiga library sai ka rasa wani littafin za ka ɗauko shi wancan littafin da za ka ɗauko shin ingantacce ne ko ba ingantacce ba yaya ake tattara bahasi a iya tacewa a gane daidai to shine in baka koya ba haka kaje ka shiga library ka rude kana fitowa sai ka ce kai da Allah dillita tafan ma rikici ne da su ku ban mu a kawaidin mu kawai saboda baka koya ba dan me kana tuka yar mutsulan mota zaka je ka dauki mandizal katuwan mota ba dole ta rikici ba saka giyar ta kawai kana ga wani lokacin sai an mike tsaye ba haka bane Allah ya shiryar da mu shine yace an Malik ibn Anas an ammihi Abi Suhail ibn Malik Imam Malik ya karbo wannan hadisi daga babban shi dan uwan mahaifin shi kanin mahaifin shi sunan shi ainihin alkunyar shi Abu Suhail dan Malik an abihi shi kuma ya karbo daga nashi mahaifin Abu Suhail dan Malik ya karbo daga mahaifin shi shine Maliku dan Anas annahu sami'a talhata ibn ubaidillah shi ya ji talhatu dan ubaidillah ya kulu wani sahabi ne daga cikin sahabbai goma yan aljanna wanda annabi ya lissafa su ya ce mutane goma yan aljanna abubakar umar usman aliyu talha sa'adu sa'idu zubairu da abu ubaidata ibn al-jarrah da abdurrahman annabi ya lissafa su su goma yan aljanna ana nan wata ran sai manzon allah ya ce wanda duk yake so ya ga wani bawan Allah daga cikin waɗanda suka gama biya wa Allah duk abin da Allah yake so suka gama yi wa Allah duk manufar da ta sa ya halicce su sai ce ku tsaya ku kalli bawan Allah nan ana zaune sai aka gan shi ya bullo sai ce gashi talhatu dan ubaidillahi qad qada nahabahu duk aikin da Allah yake so a wurin shi ya gama mushi ya gama biya wa Allah bukatar da yasa aka halicce shi bayan ku dubi alqur'ani abin da yake cewa kalla lamma ya kazi ma amara ga mutum ya kwanta ya mutu bai gama abin da aka umarce shi ba amma talhatu dan ubaidillahi ya samu satifiket ya samu shaida daga manzon Allah cewa duk abin da ake nema a gurin shi ya yi ainihin wannan abin ya kulu shi talhatu dan ubaidillahi ya ce جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ونمتن دقتك متانا قصا نجد يا ظهور من زون الله صلى الله عليه وسلم إن أكتي قرن نجد إن كجن نجد أحاديثي أنا نفي نجد تإراكي abin da ake nufi kuma da najad a larabci shine tudu ko hayi kamar mu nan da ke sabon garin zaria muna da hayin ojo mutanen kaduna suna da hayin rigasa to duk inda zaka ji an ce hayin kaza ko tudun kaza ko doron baga duk irin waɗannan duk abin da za a ce ma'ana mutane na zaune a wata anguwa kwari sai a samu wani wuri da sai an haura an je tudu to wannan tudun sai a ce mai najat don haka 'yan hayin banki ne su ma 'yan najat ne 'yan hayin ojo ne su ma 'yan najat ne ana nan sai aka ƙara samun wata najat ɗin a riyadh ta saudi arabia riyadh ta saudi arabia najat a nan ne garin su Muhammad bin Abdul Wahhab jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine wasu in suka so zagin Muhammad bin Abdul Wahhab saboda wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna najad ya ce daga nan wani takadari zai zo kahon shedan bala'i da masifa daga nan zai zo wajen najad to shikenan wasu masu bin ɗariƙu sai su ce ai dama annabi ya ce daga najar ne wai garin su Muhammad bin Abdul Wahhab to ai da annabi ba nan zai nuna ba annabi Iraki ya nuna iraki kuma ba ta saiti daya da ainihin wato inda najar take ta riyadh ba kamar ka nuna gabas ne sai ya zama inda kuma wannan abin ake so a zarge shi shi kuma yana kudu da gabas da kudu za ta yi ta zama daya saboda haka kun ji wannan don haka najad din nan ta iraki ce duk sanda kake karatun hadisi ka ji najad to najad ta iraki ce ba najad ta riyadh ba domin najad ta riyadh ba ta wuce shekara ɗari ba ma a duniya ita kanta riyadh ɗin yau shekarar ta ɗari ɗaya da biyu da kafawa balle kuma wata anguwa da ke cikin garin garin shi kanshi shekara ɗari ɗaya da biyu da kafawa to ina kuma wata anguwa da ke garin jama'a mun gane wannan da kyau wannan ana maganar najadu ta iraki ne to shi ne za ka ga kuma ana zagi ana cewa tsohon najadu baka ji muna faɗi ba tsohon najadu ma'ana ran da kafiran maka suka taru ne suna mitin ana tattaunawa ya za a kashe annabi ko a kore shi ko ko kama shi za mu ɗaure shi ne ya gallabe mu suna cikin mitin kofa a rufe ta ko'ina sai kawai suka ga wani dattijo a tsakiyar ɗakin mitin a tsakiyar conference hall ga alkyabba ga naɗi ya sha siffa ta dattijo suka ce min aina anta ya sheikh kai dattijo daga ina ba kofa ba ko ina ta ina ka bullo sai ce min najadin daga najadu to ashe iblis ne shaidan ne ya zo zai kawo musu gudunmawa a taro tunda aljani ne sai rikide shigo ɗakin ba ruwan shi da kofa ko ba kofa oho to suka ce daga ina sai ce daga najadu to shi kenan sai aka mayar da abin zagi da inda aka samu tsohon banza sai a ce tsohon najadu kaji asalin magana ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ahli najad wani mutum ya zo wurin manzon Allah daga cikin mutanen ƙasar najad ƙasar iraki kenan sa'irun ra'asi yana mai mutsu mutsu da kai kanshi mutsu mutsu ba wanki ga ainihin dauda bai taje ba nasma'u dawiyya sautihi ubaidullah yace muna jin gungunin muryar shi ne wala nafqahu ma yaqulu ba ma fahimta abin da yake cewa sai dai kunkunin magana dai muna jewa hatta dana har sai da ya matso tun daga nesa ya fara tambaya mutumin ƙauye ne tun daga nesa kafin ya iso inda ake zaune sai ya fara tambaya ya ce tun muna jin gungunin muryar shi ba ma fahimta har sai da ya matso kusa yana matsowa kusa fa'iza huwa yas'alu anil islam ashe wai tambaya yake game da musulunci amma abinka da bakauye ya bari ya zo ya zauna mana amma tun daga nesa sai fara muhammadu mai musulunci tun daga nesa fa tun ba a jin muryar shi yana matsowa yana tambaya har sai da ya matso kusa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله يتي خمس صلوات في اليوم والليلة musulunci shine salloli biyar a tsakanin yini da dare faƙala sai mutumin ya ce hal alayya ghairuhunna banda waɗannan salloli biyar akwai wasu da suka wajaba a kaina faƙala la manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a'a illa an tattawwa'a sai dai in za ka yi tatawwu'i sai dai in nafila kuma ga sallolin nafilfili nan suna da yawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce wa siyamu shahri ramadana sannan kuma da azumin watan ramadan faƙala sai mutumin ya ce hal alayya ghairuhu bayan wannan kuma akwai wani azumi wanda yake farilla qala la annabi yace a'a illa an tatawwa'a sai dai in zaka ƙara ma'anar tatawwi kenan nafila sai in zaka bugi kirji kai ƙari qala wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakata ubaidullahi yace kuma manzon Allah ya bayyana wannan mutumin kauye bayanin zakka wa qala hal alayya ghairuha sai ya ce akwai wata sadaka kuma banda zakka wadda take farilla a kaina faƙala la sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a illa an tattawwa'a sai dai in za ka yi sadaka ta mustahabbi qala ubaidullah ya ce fa adbara ar-rajul wa huwa yaqulu sai shi wannan mutumin sai ya juya kun ga ka'idar larabci annakiratu idza uidat ma'rifatan kanat ainal ula farko an ce ja'a rajulun nan kuma sai aka ce fa'adbar ar-rajulu ar-rajulu sani huwa ar-rajulu al-awwal li'anna nakirata ay al-ismu al-munakkar qad kurrira qad kurrira ma'a al-ma'rifa aw ma'rifatan sunan da bai da alu da lanjaye in aka kawo shi a cikin maganar larabci in aka sake maimaita irin wannan sunan da alu da lanjaye to na farkon ne tunda aka ce ja'a rajulun kaga ba alu da lanjaye wani mutum ya zo ba a san shi ba kenan karshe sai aka ce fa'adbara ar-rajulu shi mutumin sai ya juya kenan wannan shine definite da indefinite article a cikin ainihin grammatic order na english mun gane ma'ana suna kaza an iya gane shi suna kaza ba iya gane shi ba kama a ce a man came wani mutum ya zo sai a ce the man has gone mutumin ya tafi to the man da aka ce ya zama definite na farko fa ya zama indefinite jama'a mun gane wannan da kyau ko shine ainihin sai ya ci gaba da bada labarin cewa fa adbara rajulu wa huwa yaqulu sai shi mutumin ya juya yana cewa wallahi na rantse da Allah la azidu ala hadha wala anqusu minhu ba zan ƙara akan waɗannan farillai ba kuma ba zan rage ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce aflahar rajulu in sadaka wannan mutum ya dace ya yi gamdakatar in dai har ya gaskata abin da yake faɗi in dai ka iya tsayawa a tsakanin farillai kaɗai to ka dace lallai aljanna sai ta tabbata gare ka yanzu wannan menene mahallin shahid me alaka hadisin nan da babu bayani a amalin islam ashe sallah azumi zakka hajji da waɗannan abubuwa su ne ayyukan musulunci ko duk mutumin da kaga yana yin su ka ɗauka cewa musulmi ne kakka taɓa ce mishi kafiri kakka kafirta shi har sai ran da kalmar kafirci da aikin kafirci suka bayyana gare shi ƙarara daga gare shi sannan ya yi su a kan an bayyana mishi cewa ya san kalmomin nan kalmomin kafirci ne jama'a ba a kafirta musulmi da zato ko da tsammani ko da ta'awili kalmar kafirci jama'a ba alewar dinya bace alewar dinya ce in ka je ka samu dan alewa na ainihin murzata tana nan tari guda a jikin ice kaza in ya fara janta ya fara janta sai ya kai ta mita kaza ko kilomita kaza to kalmar kafirci kaka karanta a wani littafi ko a wani hadisi ko a wata aya ka murdo kai ta ja kai ta ja sai ka manna wa wani a goshi ka ce da kai ake ba haka ake yin harkar ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko shaikhul islam ibn taymiya muqabala suke da wasu masu bin dariƙa sai ya fahimci cewa jahilai ne sai su faɗi kalma kaza sai ya ce wannan kalmar kafirci ce sai su ce ka kafirta muke nan sai ya ce a'a ita maganar da kuke faɗi ta kafirci ce amma ku ba ku kafirta ba tukuna suka ce aya ba za ka kafirta mu ba yace saboda ku jahilai ne na fahimci ba ku fahimci abin da kuke faɗi yace da ni ibnu taymiya zan faɗi irin wannan babu shakka na zama arni tunda ni na san implication din na san me take nufi amma ku jahilai ne dan haka ku tafi ana nan za a ci gaba da wayar da kanku haka al'amarin nan yake a yanzu dan kaji muna cewa ɗariƙa kafirci ce ko kaza kafirci ne ko kaza kafirci ne ba da kai ake ba sai in ka ce da kai ake sai a ce to da kai ake yaranka amma ba da kai ake ba ana faɗin hukuncin musulunci ne kama a ce zina shan giya caca ta'addanci saba ma iyaye haramun ne sai ka je ka ce da kai ake to dama kai kana saba wa iyayenka ashe to da kai ake in ko ka fahimci wa'azi ake sai ka kauce sai ka ki saba wa iyaye ba shikenan ba dan haka in aka ce ɗariƙa kafirci ce ba musulunci ba shi'a kafirci ne ba musulunci ba sai ka kauce kaga abin bai hau kanka ba amma sai ainihin ka ce an kafirta ka to waye kai kai ka yadda yanzu kana yin wannan aikin na kafircin ne ka yadda eh akan ka san kafircin ne kake eh to kai kafiri ne jama'a mun gane wannan da kyau ko amma wa'azi ne ake aka ce kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau ku bari jama'a shikenan sai ka ja baki alaikum sai ka je sai ka guji wannan abu ba wanda ya san ka ba wanda ya san ka ne kuma hukunci bai hau kanka ba amma kadai da ike ka mai da abin demokuraɗiyya sai ka ce to ni ina yin wannan abin na yadda na yadda da fiye da haka ma sai a ce to kai kai ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko addinin musulunci ba addinin yan takifi bane kalmar kafirci kalma ce mai tsada ba za ka ɗauke ta ka watsa ta kan wani ka a'a ana faɗinta ne ga hukunci wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza fasiki ne har ka ce an zage ka to abin da ake cewa kai ka yarda kana yin wannan abin ne yanzu an tsaya a masallaci ko a wurin wa'azi an ce jama'a barawo fasiki ne don haka duk inda aka kama barawo sai a yanke hannun shi sai ka miƙe ka ce to ba sai ku yanke hannun na ba sai a ce a'a kai dama barawo ne sai ka ce i barawon ne sai a ce to shikenan a kafa kwamiti a kan shi aka bincike gane barawo ne sai a yanke hannunka ba kai ka tona asirinka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laifi din nan ba a so ku rinka bayyana shi wanda duk yayi laifi daga cikin ku kai yazo yana bayyanawa yana alfahari ka je ka tuba tsakaninka da Allah Allah ya gafarta maka ba wanda ya sani Allah ya shiryar da mu to yanzu kun dai ji wannan mutum to ko wannan na nufin shi kenan kuma tunda mun ji wannan hadisi sai mu daina yin sunnoni sai mu daina yin farillai a'a wannan hadisi yana son ya nuna maka sallah azumi hajji da makamantansu din nan waɗannan manya-manyan ayyuka ne na musulunci ba wai ana nufin sai ka daina sunnoni ka daina mustahabbai da sauransu ba sannan kuma ka sani waɗannan su ne gimshiƙan musulunci bayan haka a ƙarƙashin kowanne fa akwai wata ibada kuma wadda nafila ce amma an ba ta ƙarfi ƙwarai da gaske kamar sallah salloli biyar ɗinnan su ne farillai amma a ƙarƙashin su akwai sallolin da aka ba su ƙarfi ƙarfin da ya kai matuƙa kamar sallar witiri kamar sallar idi kamar sallar kusufi ta rana ko ta wata kamar makamantan irin waɗannan duk an ba su ainihin ƙarfi akan haka jama'a mun gane wannan da kyau ko in ka dawo azumi akwai azumomin da ainihin suna da muhimmanci suna da daraja kamar irin azumin annabi dauda yau ka yi gobe ka sha goyau ka yi gobe ka sha kamar azumin litinin alhamis duk waɗannan nafilfili ne sunnoni ne amma suna da ƙarfi kamar zakka farilla ce bayan nan fa akwai wasu haƙoƙi kuma wanda shari'ar musulunci ta neme ka ka kula da su lissa'ili wal maharu wane ya zo ya ce ko ɗan ƙanzo akwai sai a ɗiba a bashi wane ya kame baya iya tambaya sai a ɗiba a bashi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to yanzu ku duba rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar ne amma guda nawa aka faɗa a cikin hadisin nan guda uku an ainihin faɗi sallah aka faɗi azumi aka faɗi ainihin zakka ba a faɗi hajji ba to shi kenan yanzu sai ka ce ka riƙe wannan hadisin kai yanzu kana da hadisi rukunan musulunci uku ne to kaga baka iya hadisi ba kenan ba haka ake yin harkar ba wannan shi ake kira zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu ambaton wani bangare na daga cikin bangarori masu yawa yana tabbatar yana karfafa waɗannan bangaren falallai suna cikin wannan abin amma ba yana nufin su kenan ba yanzu misali sai a ce gwamnonin arewa a tafi za a yi taro da su a ƙasar china aka je ana taro da su ana cikin taro sai ɗan jarida sai ya ce bari in je in yi hira da gwamnonin najeriya shin gwamnonin arewa nan su kenan na najeriya amma me yake nufi yana son ya tabbatar da cewa waɗannan babu shakka gwamnonin najeriya ne kuma a cikin gwamnonin najeriya kaɗai waɗannan ne suke nan don haka sai ta'abirin gwamnonin najeriya haka wannan hadisin da aka bayyana rukunai uku ba ana nufin sai ka je ka rike shi ka ce ai kai ma kana da hadisi rukunan musulunci uku ne ba haka ake ba ka je ka koyi ilimin fiqhu da alqawaidul fiqhiyya kenan da kuma ilimi na usulul fiqh shine zaka iya tattara dalilai a taro nan a taro nan a taro nan to da wannan ne hadisul kisa'i da yan shi'a ke hujja da shi mu muna tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce amma ma'anar da suka bashi ba haka yake dauka ba a yayin da ainihin Allah madaukakin sarki ya sa annabi ya muqabalanci kafirai da mas'ala sai mas'ala sai Allah ya ce fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kafirin alal kazibina ya ku kafirai tun da mun ce gaskiya ku kun ce ƙarya mun faɗa kun yi musu a zo a tsine wa makaryaci albarka ku fito da matanku mu fito da namu ku fito da 'ya'yanku mu fito da namu mu ma mu fito ku ma ku fito a zo a taƙarƙare a haɗa hannu da ƙarfe a roƙi Allah Allah ya tsine wa makaryacin cikinmu sai annabi ya sa Fatima fito Aliyu fito Hassan Husaini ku fito annabi ya tattara su ya rufe su a cikin mayafi sai ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti ya Allah madaukakin sarki waɗannan su ne mutan gidana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ha'ula'i ahlu baiti ya Allah waɗannan su ne mutan gidana shi kenan sai ɗan shi'a suka ce to ahlul baiti kenan Aliyu Fatima Hassan da Husaini Khadija fa ita uwar Fatima kaka Hassan da Husainin sirka Aliyu yan shi'a sun yi waje da ita ita ba yar gida ba ta cikin gida ba ce balle su Aisha su Zainab su Hafsa da sauransu ina Ummu Kulsum ina Ibrahim dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ina At-Tayyib ina At-Tahir ina Zainab duk waɗannan ba ahlul baiti bane jama'ar musulmi mun fahimci wannan ina su Abbas ina su Hamza duk waɗannan ba ahlul baiti bane to kaga wannan shine kullum muke kira wallahi jama'a ba mu rena ku ba ba mu ce ba ku da karatu ba kuna da karatu kun fi kowa karatu amma matsala kuka samu ba kwa fahimtar yadda abubuwa suke ne sai in an faɗa ba sai ce an ce ba su da karatu an ce malaman ku sun fi duk duniya karatu shikenan a zauna lafiya amma dai suna da matsala a cikin karatu kana da mota ba a ce baka da mota ba sai aka ce amma dai tsohuwa ce tana nan dai ko kana da mota balle ka je ka ce an ce bamu da mota kuna da mota amma tsohuwa ce mun fahimci wannan da kyau ma'ana yanzu rashin fahimtar karatu shi ya kawo 'yan shi'a suka ce waɗannan su ne kaɗai ahlul baiti wai dan annabi ya ce allahumma ha'ula'i ahlul baiti ya allah waɗannan su ne mutan gidana shi kenan wai sai suka fahimci haka to wannan ka'idar a cikin ilimin usulul fiqh ita ce ake kira mafhumul adad mafhumul adad ita ce kuma suke wa kirari da zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkid wa la yukhassis ambatan wani bangare ne na daga mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke tabbatar da waɗannan fa cikin gida ne amma baya nuna sauran ba 'yan gida bane hikimar da take ciki bari in faɗa maka da hausa ita ce kowa ya san cewa sirikinka da ya auri yarka in ana lissafin mutan gidanka ba ka saka shi a ciki sai annabi yake nuna musu a'a jama'ar duniya ba haka bane aliyu ba gama garin siriki bane dan cikin gida ne duk da auren yata yi amma dan cikin gida na ne ahlul baiti yarka da ta aure tana gidan miji in kana lissafin yan gidanka baka lissafawa da ita dan in sallah aka zo za a yi atamfa za a yi mata dinki ba a sakawa da wancan dan tana gidan miji sai annabi ya ce a'a ba haka abu yake ba fatima duk da na aurar da ita tana nan ahlul baiti daraja ta bata ragu ba galibi in ana lissafa jama'ar gidanka iyalanka kai alhajiwa ne kai yallaɓaiwa ne ana sa jikokinka da yarka ta haifa ba a saka su sai annabi ya nuna amma game da shi fa ba haka bane Hassan da Husaini dukkansu duk da cewa jikoki ne da mace ta haifa amma fa suna nan ahlul baiti ne to sai ake nuna maka in ya zama waɗannan hudun da a asali ba a saka sa ahlul baiti an tabbatar da su a ahlul baiti to balle kuma ita babban madam babban first lady Khadijatul Kubra balle aisha balle sauda balle zainab balle ummu salama balle ummu habiba balle ainihin sauran matan annabi da 'ya'yan shi in dai har waɗannan suka shiga yaya waɗancan ba za su shiga ba amma saboda siyasar demokuraɗiyya ta shiga kan 'yan shi'a sai ainihin kawai zan suna kokarin su zagi sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dauko wannan hadisi sai ce gashi annabi ya ce Allahumma haula ya ahlul baiti dan haka muka ce ko ka koyi ilimin mustalahul hadisi da sauran rina aka ba rinar kuwa ita ce me sai ka koyi ilimin usulul fiqh sai ka koyi alqawaidul fiqhiyya alqawaidul fiqhiyya sun sha bamban da usulul fiqh duk har yanzu akwai sauran rina a kaba sai ka je ka koyi ilimin larabci sai ka koyi aƙida a ƙarƙashin ta ka koyi tauhidi akwai bambancin aƙida da tauhidi sai ka je duk ka koya sai ka san tarihin musulunci ingantacce sannan sai ka san yadda al'amura suke na rayuwar addini in ba haka ba sai a cika da siyasar yaƙi sai a zo a ce maka muna kara ahlul baiti ne ahlul baiti muke so la ilaha illallah sai mutum ya sa hannu a kai fashe da kuka mutanen gidan manzon Allah nan kwa dan damfara ne dan siyasa ne kalimatu haqqin urida biha batil magana ce ta gaskiya ya dauko amma muguwan manufa yake so da ita jama'ar musulmi kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau ko Allah ya shiryar da mu dan haka sai ka zama mai basira wannan wayewar kai da ake so ka samu ita ce ka je a koya maka usulul da'awa yaya ake yin da'awa a musulunci in ba haka ba sai ka zama mashirmanci sai yan siyasar musulunci sai zo su tafi da kai su ne yan shi'a ba wanda ya kai shi'a irin wannan siyasa ta demokuraɗiyya demokuraɗiyya ba siyasa irin wadda bukhari ya ruwaito sasa ya susul qauma siyasatan ba irin wannan ba da yan demokuraɗiyya in kana jin yan demokuraɗiyya irin ta amerika su ne yan shi'a yanzu ku dubi shekarun baya yan shi'a zagin saddam hussein suke zagin ƙasar iraki suke saddam ya kama mulkin iraki 1979 ya je ya fara fada da Iran a 1980 sai 'yan shi'a suka fara zage suka fara mishi sharri suka fara mishi wulakanci ana kwana ana tashi nan muke gaya wa jama'a cewa fadan Iran da Iraki fada ne na 'yan siyasa kar ku saka baki a matsayin musulunci fadan 'yan siyasa ne za su zo su shirya suna nan sai suka shirya sai fada ya kare shin Saddam ne ya canza aƙidar shi ku da kuke cewa ai Saddam ahlus sunna ne waɗancan yan shi'a ne dan haka ake faɗa dan haka ku kuna goyon bayan Saddam su kuma waɗancan na goyon bayan Iran faɗa ne na yan siyasa yanzu gashi sun daina faɗa aqidar Saddam bai canza ta ba aqidar Iraniyawa ba su canza ba ashe inda akan aqida ne za su haɗu kenan sai faɗa ya kacaɓe tsakanin Saudi Arabia wanda yake suna mulkin gargajiya suna ainihin haɗawa da ainihin mulkin shari'ar musulunci faɗi ya sarke da ainihin 'yan shi'a waɗanda suke mulki irin na demokuraɗiyya tare da mulkin shi'a da faɗa ya rikice tsakaninsu sai mutane ahli sunna sai suna cewa su suna goyon bayan saudi arabia su kuma ba sa son iran sai na ce faɗan nan fa na 'yan siyasa ne bai gaza faɗan 'yan nehu da 'yan pc ba ku gane wannan faɗa ne irin na 'yan nehu da 'yan pc kar ku shiga kar ku shiga in baka gane ba mai kai da ke saurare na dan bana bakwai ne baka san wannan fadan ba to fadan PRP ne da MPN in baka gane ba har yau fadan AD ne da fadan PDP ko APC da PDP ba fadan siyasa ba ne suna nan sai su sulhunta a tsakaninsu ana nan kuwa sai Saudiya har ba irin sharrin da Iran ba su ba duk wanda yake karanta mujallarsu da suke yi wa wannan ainihin wato Echo of Islam muryar musulunci sai kaga hoton Fahad da cross an saka hoton Fahad sai ka ji sun sake a bugu na gaba sun ce wallahi tallahi Fahad ne da cross Fahad ko fafuroma ya aza a goshin shi mai ruwan mu an ce muku Fahad mai gidan mu ne ko Fahad sarkin mu ne ko malamin mu ne ko shehun mu ne dan kun zagi Fahad mai kuka Fahad sarkin gargajiya ne irin na garin ku jama'a mun gane wannan da kyau ko to ana nan muna gaya wa jama'a kar ku shiga faɗan nan faɗa ne nasu na siyasa suna nan ku sai suka sulhunta shin yanzu iran ta ba aqidata ne na shi'a a'a saudiya ta ba aqidata ne na ahlus sunna a'a to amma me yasa suka sulhunta to ku da kuka koma kuna gaba fa haka lokacin yakin gulf mutane 'yan siyasa kawai sai ku rinka goyon bayan su don haka sai an koya maka yadda ake da'awa ta musulunci don in matsala ta taso ka san yadda ake shigarta in ba haka ba yanzu nan sai 'yan siyasa su ci ka ko wani faɗan ƙabilanci tsakanin gidan wane da gidan wane da musulunci ya zo sai aka ainihin manta da wannan faɗan kwana biyu sai kuma a tado da wannan faɗan kai sai ka fahimci cewa wane yana ƙin wane ne saboda kaza a wane ya ce shi ahlus sunna ne wane ahlus sunna me yasa suke faɗa kamata ya ku tsaya ku natsu karka ce zaka goyi bayan wani me ya hada su dukkan su ahli sunna ne ka iya gano abin in ba haka ba yanzu sai fadan siyasa ya cika to rashin fahimtar waɗannan abubuwan shine ainihin jahilta ilimi akan usulul da'awa ilimin da'awa ya ake da'awa a musulunci sai an koya maka wannan shi yasa za ka ga jami'o'in kasashen musulunci a kasashen alkahira kasashen masar kasashen siriya kasashen saudiya kasashen iraq sai ka ga kulliyatu da'awa wa usuluddin faculty guda department guda inda za ka je a koya maka yaya ake wa'azi Allah ya shiryar da mu albagawi ya ce haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne da malamai sun haɗu akan cewa ingantacce ne akhrajahu muhammadun muhammadu ya fitar da wannan hadisi waye muhammadu muhammadu dan isma'ila al-bukhari kenan an isma'il ibn abi uwais bukhari ya rawaito wannan hadisi daga isma'il dan abi uwais wannan isma'ilu dan abi uwais ɗa ne ga imamu malik ƙanwar imamu maliku ta haife shi sai imam malik ya koyar da shi karatu shi kuma bukhari ya koyi karatu a hannun isma'il din to shi ne malaman hadisi ke cewa ibnu ukti malikin kai mai saurare na da kake saurare na a matsayin ka na ɗaliban ilimi ka san karatun nan fa ana yin shi ne tsakanin ku ɗaliban ilimi da kuma su alhajiwa ne da siyan laɓaiwa ne waɗanda sai dai su ji falala su bi sai dai su ji wa'azi su aiki da shi amma rike ka'idojin karatun zai musu wahala to kai da kake a matsayinka na ɗalibin ilimi fa ana nan wata ran fa sai mun zo mun saki jarabawa akan karatun nan da ake a ce maka wane ne Isma'ilu dan Abi Uwais in ka hauka maka maka faɗi jarabawa ana ce maka wane ne Isma'ilu dan Abi Uwais sai a ce maka A Alif kenan baban Maliku ne B kanin Maliku C dan yar uwar maliku sai a ce zaba sai gaje ka ce baban maliku ne sai a ce to ka fita daga malikiya tunda baka san baban mai mazhabar ka ba kwarai da gaske an isma'il ibn abi uwais daga isma'il dan abi uwais bukhari ya rawaito wannan hadisi wa akhrajahu muslim muslim ma ya rawaito wannan hadisi an qutaybah ibn an qutaybah ibn sa'id daga qutaybah dan sa'id kullun dukkan waɗannan malamai su biyu da Ismailu dan Uwais dan Abi Uwais da Qutaybah dan Sa'idin dukkan su an malikin daga Maliku suka rawaito wannan hadisi wa Talha ibn Ubaidillah Talha dan Ubaidillah din nan da muka ji a cikin hadisi fa alkunyar shi Abu Muhammad baban Muhammadu taimiyun ba taime ne ma'ana kabilar ta ɗaya da abubakar kun san ƙuraishawa kamar mu hausawa ne ko mu fulani ko wane sai ga ce fulanin zaure fulanin soro fulanin daji ba haka bane hausawa sai ka an ce hausawa katsinawa hausawa sakkwatawa hausawa zazzagawa ko da an ce mu zazzagawa kuma gwarawa ne to ya aka ko kai mu binnin gwari ma'ana mu ma hausawa ne ko haka al'amarin nan yake kabila kaza sai ka ji ita kabilar ta kasu yanzu nan zazzau in ka zo cikin mu zage zage kuma iri iri in ka buga sai a ce maka zage zage yan cikin birni to mu mun fi iya zazzaganci in ka koma ka tafi can irin wajen soba da wajen wucicciri wani zazzagancin sai an fassara maka sai ka samu zage zage irin mu na asali za mu maka fassara za ka ji mutum ya ce daga angana da angana ye wa manzo yanzu ka ji abin da aka ce sai mu zage zage za ka ina ba mun gane wannan yawa albani kenan a zazzaki to taimiyun to su abubakar siddiq su ne banu tamim su ne banu taim tamim kenan wato shine aka ce taimiyun a cikin qurayshawa to shi bataime ne qurashiyun kuma ba qurayshi ne qutila yawmal jamali a'udhu billahi an kashe shi a ranar da aka yakin jamal wata muguwar rana ce a tarihin addinin musulunci ranar da ainihin sayidina ali siriki kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwar muminai suka fito za su yi fada ma'ana gidan manzon Allah ne kama da wuta ke sirikin manzon Allah ya fito da tawagar shi aisha kuma matan manzon Allah da tata tawagar to sai ta hau raƙumi to shi yasa ake kiran yakin waƙa'atu jamal yakin raƙumi saboda aisha akan raƙumi ta taho to ina mace za ta iya yaƙi ta taho sai ta zo daidai bakin wani gulbi daidai wani kogi wani ruwa haka sai ta ji karnuka sun taso sun tare ta suna ta haushi sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aiko wata ran manzon Allah ya taɓa fafarki tsakar dare ya farka ya tattaro mu matan shi ya ce cikin kuwa ce ce na ji karnukan kabila kaza sun tare ta su ne mata haushi a bakin ruwa to mafarki ne ashe sai nan da wajen shekaru ashirin ko talatin abin zai faru ba su san dawa abin ya faru ba shi annabi ya ga ga wata matar shi karnuka sun tare ta su ne mata haushi amma shi kanshi a mafarkin bai gane wance bace sai ce cikin kuwa ce ce to ita ma bata san ita bace tunda abin bai riga ya faru ba sai ce to ku koma ku kwanta Allah ya kiyaye dama musiba ce annabi yake za ta zo ta faru a cikin al'umman nan yadda kuka san ruwan sama ruwan sama in ya sauka zai sauka gidan hakimi zai sauka gidan sarki zai sauka gidan talaka zai sauka gidan mai kuɗi ba haka bane haka wannan fitinar in kai baka shiga ba ɗanka ya shiga in ɗanka bai shiga ba kai baka shiga ba matarka ko sirikinka rikici ne ya zo ya yamutsa al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to shine ita aisha sai ta fito akan wannan raƙumi tana zuwa daidai wannan tafki kawai sai waɗannan karnuka suka taso mata da dare suna haushi sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ashe ainihin da ni ne to tun da haka ne bari in koma to ka san bahaushe ya ce makunshin gishiri ya fi gishiri zaki ka ɗanɗana da kyau ledar da aka kunshe gishiri ta fi gishiri zaƙi nan da nan sai 'yan kazallaha da ke kewaye da ita suka ce ranke daɗe sam ba za ta sa'u ba wallahi sai an je sai an yaƙi nan sai an goge raini mu kawo hannan ai wallahi sai an je sai an buga ta ce mu koma suka ce sai an je sai aka tafi yaƙi aka je aka ja batta ga tawagar aisha ga tawagar sayyidina ali sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sahabi babba mai daraja da matar annabi sallallahu alaihi sallama uwar muminai kowa da tawagar shi za a buga za a goge raini gidan manzon Allah ya kama da wuta subhanallah shikenan an zo an fara fada ina mace za ta iya wani fada ina mace za ta iya dambe haukar raƙumi a shaɗa mara nan da nan fata sai aka watso da ita ƙasa sai aliyu kuma sai ya taho da gudu ya rungume ta ya daga ta yana subhanallah zaujatu rasulillah matar manzon Allah a'udhu billahi wannan bala'i da ya same mu Allah ya kiyaye sai fashe da kuka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau wannan shine irin kaɗan daga bala'o'in da suka faru in kana son ka ga tarihi na gaskiya ka je ka karanta littafin albidayatu wan nihaya ta alhafizul mu'arrikh ibnu kafirin ad-dimashqi na ɗaya kenan na biyu ka je ka karanta littafin al'awasim min alqawasim fi tahqiq mawqif as-sahaba ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda babban malami al-imam al-faqih abubakar ibn al-arabi al-maliki ya rubuta ka je ka sake karanta littafin har wa yau da shi ainihin wato littafin al-awasim min al-qawasim na al-sheikh ibrahim al-wazir al-yamani waɗannan su ne littattafan da za ka ga gaskiyar bayanai tsantsar gaskiya hakikanin bayanai dangane da waɗannan rigingimu waɗanda suka faru a ainihin musulunci amma in ka tsaya kana jin gatanan gatanan ku a wurin 'yan shi'a 'yan shi'a makaryata ne su da kansu suka ce mu duk abin da muka ga yayi daidai da mu sai mu mai da shi hadisi mu ce annabi ne ya ce ba matsala suka ce mu in dai ƙarya ce akan kare kan halal ce daidai ce kurba ce ma neman kusanci ne ga Allah dan haka dan shi'a yana da tarihin ka wanda kai baka sani ba dan shi'a yana da tarihinka kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza amma uwar da ta haife ka da ubanka su kansu ba su san wannan tarihin ba balle kai amma shi dan shi'a ya san tarihinka me yasa wai tun da ka matsa kana magana a kan shi shi da shehunan shi shi da limaman shi to sai kirkiri tarihi a kanka sai ya rubuta shi yasa sai kun je kun yi karatu na tarihi wallahi addinin musulunci fa yana buƙatar a zage ne zagewa ba wai ta cin jarabawa ba kawai a zagewa da za a yi karatu a goge a iya harkar karatu na addinin musulunci Allah ya kiyaye to aka ce an kashe shi a yawmal jama ranar da aka yi wannan yaƙi wa zalika wannan yaƙi kuwa ya faru ne sanata 60 wa 30 shekara ta 36 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa malikun shi kuma malik fa allazi rawa anhu wanda ainihin wato ya ruwaito wannan hadisi daga Talhatu dan Ubaidillah huwa Malik ibn Abi Amir al-Asbahi shine Malik dan Abi Amir ba Asbahi wato mutumin kasar Yaman in kaji al-Asbahi to zahiri mutumin kasar Yaman kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko a kama ana tarihin wane ne duk yadda ya dade a nan zazzau duk yadda ya dade a katsina ana cikin tarihi sai kaji an ce dan gwarzo me yake nunawa karshen ta ne ba Kano ne kenan ko don kaji an ce al-asbahi kana karatu kaji an ce al-asbahi kabilar banul asba daga kasar Yaman suke kakannin Imam Malik kenan aka ce jaddu Malik bin Anas kakan Imam Maliku mai mazhaba ma'ana kakan Imam Maliku malami ne aka haifi Imam Malik aka sa mai sunan kakan shi kuma sai Allah ya taimaka Maliku kuma sai yayi karatu sai ya rinka ainihin wato raya sunnonin kakan shi kenan to yanzu kaga in maliku ya ce ni addinin iyayena da kakannina nake bi babu laifi tunda sunna ce to amma da kai da shakwana da shakwana da shakwane da aka ratso hazo na maguzanci in ka tashi sai ka koma can sama sai ka ce a mu addinin Allah da manzon Allah muke bi wa kunyatuhu abu anas alkunyar kakan maliku ana cewa kakan maliku abu anas baban anas rawa anhu ibnuhu abu suhail abu suhail ɗan shi kawun imamu malik kenan ya ruwaito hadisi daga wurin wannan kaka na imam malik wasu muhu sunan kawun imamu malik wanda aka ruwaito hadisin a wurin shi nafi ibn malik nafi dan malik to wannan kuma a cikin ilimin hadisi shi ake kira da ma'rifatul rijal ma'rifatul rijal ka san mazajen da ke ruwaito hadisi ka san su fiye da yadda ka san dattawan anguwarku dan dattawan anguwarku galibi mewa ba malamai bane ba a san tarihin dattijawa na ba dattijawa amma malaman hadisi komai nasu yana nan a rubuce ga littafin alkamalu fir rijal ga littafin tahzibul kamal ga littafin tazhibu tahzibul kamal ga littafin tahzibu tahzib ga littafin siru alamin nubala ga littafin tarihu bagdad ga littafin tarihu dimashq duk wannan tarihin mazaje ne na hadisi ya kai mai saurari yare na aikin nan aiki ne fa in ka ji malantar nan ba za ka iya ba ka je a baka jalin tumatiri ka rinka kafa a bakin kasuwa da albasa ya fi maka alheri wallahi malam bakar mahamudu gumi babban malami ya ce wannan ma nau'i ne na jihadi ka je ka saro ainihin albasa a ina ne a dan mahawaye ne a ina ka zo kana kasawa a bakin kasuwa sabon gari aka ce wannan ma nau'i ne na jihadi kaga sai ka samu aljanna ta wannan hanya in Allah ya nufa amma ba kai karatun da za ka yi jawabi ba ka tashi kana magana da jahilci karshen ta sai ka soke aljanna da ake zaton za ka samu kauluhu maganar da shi talhatu ya ce da wiyu sautihi muna jin gunanin sautin shi gurnanin sautin shi da wiyu shai in aka ce da wiyu shai khafifuhu wato ana jin abin kasa kasa dan kadan haka ana jin muryar kadan kadan wa qawluhu da yace aflaha me ma'ana aflaha ai faza wato ya dace wa yuqalu li kulli man asaba khairan muflih duk wanda ya samu wani alheri akan ce mishi muflih wal falahu dan haka zaka ga malamai akwai waɗanda suke sawa ƴaƴansu irin wannan sunan akwai ibn muflih da sauransu akwai waɗanda ma'ana suna ne da zaka iya sawa ɗanka sunan muflih wanda yake dacewa da gamdakatar wal falahu menene al falahu al baqa'u wanzuwa tabbata wakila ma'ana kaulil mu'azzin to a karkashin haka sai aka ce ladani in yana kiran sallah da yake cewa hayya ala sala hayya ala falah hayya ala falah da ladan yake cewa sai aka ce ma'anarta ai halummu ila sababil baqa'i fil janna ku taho zuwa ga sababin da zai sa ku wanzu a aljanna ita ce sallah قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني وأنا متن كاجون ما من حديثكم من كمس as-saidalani eh as-saidaliya chemist kenan to as-saidalani wanda yake da chemist ma'ana malaman hadisi sai ka ji az-zayyat mai sai da mai al-khayyab tela as-samman wanda yake sai da man shanu wanda yake sai da manja sai ka ji al-bazzaz dillali kuma malamin hadisi ka je kai dillancin ka ka dawo tsaf ka zo ka biya musu hadisi sai ka faɗi gaskiya baka shakkar kowa amma aka ce kawaye gari sai an baka larura ta same ka za a yi maka aiki a asibiti sai an hada taimako za a yi kaza sai an hada taimako za ka yi aure sai an hada taimako matarka ta haihu sai an hada taimako mahaifiyarka ba ta da lafiya matsala ta same ka da wahala ka iya faɗin gaskiya yadda ya kamata sai ka ne kana ratsa ratse in ka faɗi kaza ka faɗi kaza in ka ce alhaji ya zo fa sai ka ce a jama'a kuskure ne wannan maganar akwai gyara akai za mu bayani me ya zafi kowa ya tashi ya iya sana'a jama'a in kuma baka iya sana'a ba ko ka iya sana'a suka ce sai ka zauna ka karantar da su sai ka ce to a zauna nawa ne albashinka ka san albashinka domin malanta teaching is a profession malanta sana'a ce aiki ne ka karantar da su ƙarshen wata su biya ka su sai maka gida su sai maka mota su sa maka wayar tarho su maka komai da komai ba ku ganin fastoci da rabaran fada saka ake musu yaya ba za ku yi malaman ku haka ba ya za ku ban malaman musulunci a cikin kaskanci sai ku miƙa malam kwandala biyu sadaka kwandala biyu yanzu ko kuturu ka miƙa ka zalunce shi me zai saya da kwandala biyu baka jin sarkin makafi shekara biyu da suka wuce ya fito ya ce ya za a rinka bamu naira ainihin naira naira sadaka ya ce me ake saye na naira yanzu sarkin makafi ne ya fito ya jawabi ya ce sai dai a bada kuɗi mai kauri sadaka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wallahi kowa ya tashi kama sana'a in ba haka ba ibn al-jawzi a cikin saidul khatiri yace na ga masu kuɗi da yallaɓai da alhazai suna wulakanta malamai don suna yan musu zakka yace ko dai malami ya je kama sana'a shi batatan ya watsar da malamai ya watsar da almajirai ya daina wa'azi ya daina karantarwa ya je nemi rufin asirin shi ko kuma malami ya raba lokacin shi wani lokaci karatu wani lokaci kuma sana'a to ni muhammad awwal adam sai nake cewa shawarar da ibn jauzi ya bayar ta farko akwai ta'adi a cikinta in aka ce malamai sun daina karantarwa sun daina wa'azi sun koma kasuwa sun koma ofisoshi to ma'ana za a bar mutane su jahilci kenan to wannan barna ce a ɗayan abu biyu ni nake cewa ɗaya ita ce shawarar ibn jauzi ita ce me malami ya raba lokacin shi wata ran karatu wata ran kuma neman ainihin harkar rayuwa haka babban malaminmu muhammad nasiruddin albani haka yawa rayuwar shi a farko mai gyaran agogo ne ya gaji gyaran agogo daga wurin baban shi malam nuhu sai ya ware ranar asabar da lahadi sai ya je gyaran agogo ran nan zai ko ka zo da tambaya babu tambaya babu amsa ba jawabi ran nan tukuru muhammad nasiruddin albani gyaran agogo zai in ya samu kuɗi ya ɗura a beban shi aljihu ya ji ƙanshinsu to shi kuma litinin talata laraba alhamis ya je yana yin karatu yana karantarwa yana karatu yana karantarwa da haka ne har ya samu ya ƙarfi shi ya sa waye gari duk duniya baya shakka ya faɗa maka gaskiya fahad ne kai abdullahi ne kai kowane ne kai bai shakka ya gaya maka gaskiya tunda ba abincin shi ba a hannun ka yake ba ba ya karban zakkaka ya ce ni muhammad nasiru dinar albani na waye gari na zan ko babban ɗana abdurrahman ya kawo ya bani bani da bukata dan ina da nawa to ya ba za ka faɗi gaskiya ba jama'ar musulmi mun gane wannan amma malamai su tashi daga kirarin da ake musu a ƙasa hausa kun san ana malamai kirari a ƙasa hausa ana malami ba fadan Allah malami ba fadan Allah haka ake malamai kirari to yanzu malamai sun zama fadawan yallaɓai sai ka je ka samu ba Allah suke wa zikiri ba yallaɓaiwa ne ranka ya daɗewa ne kaza kaza ka ji addu'a malam addu'a irin kalmomin da ake yabon Allah da su irin su ake gaya wa yallaɓaiwa ne don me domin wannan malami in ya taso zai aurar da shi wane ya sai mai gado wane ya sai mai kaza in ya taso matsala kaza wane ya mishi kaza me ya zafi shawara ta farko kenan ta al-Imam Ibn al-Jawzi shawara ta biyu ko wadda ni ne nake kawo ta ita ce lallai dai in suna son ka da ka zauna dafa an daren dakam ka karantar da su dare da rana 'ya'yansu da matansu da manyansu da mazansu sai ainihin su saka maka wadataccen albashi su sai maka gida su sai maka mota su sa maka telefon su sa maka kwamfuta don waɗannan duk kayan aikin zamani ne na malanta ka rayu cikin yanci da mutunci yadda za ka fito ka ne musu karatu cikin nishaɗi da karsashi wala ya khafu uku baha ka zama ba abin da za ka faɗa kana tsoron me zai biyo baya jama'ar musulmi kun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu amma a ce islamiya wai karshen wata za a biya malam naira 250 250 ko kudin taya keken shi da tip za ta sake mishi to shi kenan in ya ga wata yarinya a makarantar kuma yana so sai ka ji an ce ba za a bashi ba bai da sana'a rashin sana'a tashi ba akan ku ya kare ba ku ɗauki ku bashi mana ku bashi gida ku mutunta shi wai sai a ce wai ba za a bashi ya ba wai bai da sana'a malamin da ya iya alkur'ani ya iya hadisi zaka ce bai da sana'a wace irin sana'a kake kai ba dan kasuwa bane ka wuce jalin kai kare ba ma'aikacin gwamnati bane ka wuce ai maka ritaya ko a kore ka ko kai da kanka kai ritaya amma ka taba jin an ce wannan da malami ne yanzu karatun shi ya kare ka taba ganin haka a Allah ya shiryar da mu to shine fa sai yake cewa حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري عمرو بن عثمان يتي ناجم لمينا موسى بن طلحة yana ba da labarin da ya samo daga sahabi abu ayyub al-ansari wane mutum wani sahabi ne dan trader businessman kuma mai jihadi kuma malami goma da goma sai dan gata gashi sahabi gashi malami gashi mai jihadi gashi dan trader businessman har sai da Allah ya jinjina mishi a cikin Qur'ani cikin suratul nuri sanda aka yi wa Aisha kazafin tayi kaza tayi kaza munafikai sai al'amari ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'an musulmi a ya dame su abu ayyubal ansari yana shiga gida sai matar shi za ta yi gulma za ta yi tsegumi o kaji ashe aisha zinate sai daka mata tsawa ya ce ke umma ayyuba ki hankali da kanki ya ce ke yanzu za ki iya yin zina ta ce allah kiyaye ya ce aisha ta fi ki daraja za ki mana magana banza ne sai fushi ya fita sai da allah ya yabe shi sanda aka saukar da suratul nuri ana barrantar da aisha allah ya ce laula idh sami'tumuhu قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم me yasa da kuka ji wannan labari ana yada magana banza akan matan manzan Allah me yasa ba ku auna abin da kanku ba ku ce ai bai kamata ma mu hirar wannan magana ma bai kamata ba balle mu je mu ne za mu je muna bada labari muna gutsurutso ba muna kaza muna kaza muna kaza abu ayyubal ansari sai da Allah ya bai shi duk malaman tafsiri suka ce wannan aya akan shi ne ta sauka ana yabar shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to abu ayyub al-ansari kenan yace anna arabiyan arada li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi masirin lahu wane mutum baga dai hadisan nashi duk mutanen kauye ake ta bada labari abin da yasa wai ana nuna maka manzon Allah ya saba hudda da su ne dan ka san kai ne da'awa duk inda kaga wani wawa to ka dauka mutumin kauye ne ka bi shi yadda yake ku zauna lafiya sai ka ji an ce gaba kauye ya zo tun daga nesa yana tambaya gaba kauye ya shigo da ainihin raƙumin shi cikin masallaci dan Allah raƙumin ka yaushe ma ka iya lankwasa wuyan shi ya shigo masallaci kama a ce ka zo masallacin juma'a da gasfa sai ka shigo har kusa da mimbarin liman ka kafe ta liman na ganin ka sai kyale ka haka fa waɗannan sahabban waɗannan mutanen ƙauyen sai manzon Allah ya rinka bin su haka yake karantar da su addini haka kai ma yanzu in ka je zaka yi wa'azi ne ƙauye zaka yi ta ganin wauta iri iri sai ka bi su a yadda suke kana nuna musu addini har su faɗaka amma in ka ce ƙauyawan banza ƙauyawan wofi su gani suke yan bariki ne su anna a arabiyan arada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani ba ƙauye balarabe ya ainihin tinkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi masirin lahu manzon Allah yana cikin tafiya faqala kadai manzon Allah sai gaba ƙauye kawai sai ji ba ƙauye na cewa akhbirni ma yuqarribuni min aljanna ba ni labarin abin da zai kusantar da ni aljanna kun ga ba kafiri bane musulmi ne to amma yayi iya zaman ƙauye babu civilization babu wayewa kai don haka bai san yadda ba mana of approach bai iya tunkaran mutane ba ya kawai zaka zo mutum na tafiya a hanya babu assalamu alaikum babu barka da zuwa babu kaɗan bashi ruwa ya sha kaɗan kawai ba ni labarin me zai kusantar da ni aljanna wa yuba'iduni minan nari ka kuma gaya min abin da zai nesanta ni daga wuta قال عليه الصلاة والسلام سيمن زون الله سيرا دا أمين الله سبتا غريش يتي تعبد الله كبوتا الله لا تشرك به شيئا كك هدا شي دا كومي وتقيم الصلاة كتاي دا صلاة وتؤتي الزكاة كباد زكاة وتصل الرحمة ككما سادد دا زمنشي in kana waɗannan abubuwa ba za ka shiga wuta ba kuma za ka shiga aljanna in Allah ya so jama'a mun gane wannan da kyau ko tsantsar ibada ba shirka sallah ba ji ba gani azumi zakka sadar da zumunci kai ka je ka ziyarci danginka suna ƙauye ne suna bariki ne mutane ne talakawa masu wadata ne kai ba wannan ya kai ka ba saboda Allah ƴaƴanka din nan da ka zo ka haifa a bariki a Abuja ne a Kaduna ne a Zaria ne a Fatakwal ne kar ka ga cewa kuna da gida kun gina flat kun kuna da account kuna da komai ka ga ba ruwanka da danginka na ƙauye in ma sun zo ba za ka nuna wa ƴaƴanka wannan kanina ne wannan wana ne wannan kawuna ne ka sadar da zumunci duk baka yin haka wallahi babu mamakin kawai gari ka ganka a wuta sai ka kwashi 'ya'yanka sai ka rinka kai su ƙauyenku garinku ka ce kaga wannan shine babana wannan ita ce gwaggota innata ta rasu wannan ita ce kanwa innata kaga wannan kanina ne don haka kawu za ka rinka ce mishi ko baffa wannan kaza kaza ka sadar da zumunci kar kuma sai sun kallafa wa kansu sun ba 'ya'yan wani abu a'a sadar da zumunci ake so to amma shi yaro bai san zumunci ba so yake in ya je a samo zabi a samo kwai daga ƙauye to in kaga zai takura wa danginka kai sai ka bari sai kun zo hanya sai ka sai kwai sai ka ce kawun nan naku shi ya bayar ya ce a sai muku ana ba da hutu sai ka ji suna za mu kowa ma ƙauye mu samo kwai shi kwannan na zabi yake so a je a samo kai kuma da wannan za ka yi amfani ka sadar da zumunci tsakanin kai da 'ya'yanka da danginka ‘ya'yan ‘yan uwanka su ‘ya'yan talakawa ne kai mai kuɗi ne sai ka ɗibi ‘ya'yanka sai ka haɗa su zumunci da ‘ya'yan danginka su san juna haka ake yin addinin musulunci jama'a in ba haka ba kai ɗan wuta ne ba za ka shiga aljanna ba ka ji dai gashi ya ce wata silur rahima sai ka sadar da zumunci za ka shiga aljanna in ba haka ba wuta za ka kuma karka ce to ai mun daɗe da mun yi fushi da su to Allah dai kiyaye Allah ba zai kiyaye ba sai ka kwashi ‘ya'yanka yanzu danginka suna katsina ne suna daura ne suna mai aduwa ne sakwata suke binnin kyabi suna kano ne suna bauchi ne nan da shekara goma da ka yi fushi baka ziyarar su sai ka je ka kwashi dan ƴaƴanka sai ka kai wurin dangi a gaisa ka ce to faɗa dai tsakanin ni da ku ne amma faɗa bai haɗa ƴaƴana da ƴaƴanku ba don haka gashi nan na kawo su su gaishe ku a sadar da zumunci faɗa kuma kai ko ka huce ko ba ka huce ba ko ku sulhu ko ba ku sulhu ba amma dai ka sadar da zumuncin ƴaƴanka ana nan mai yiwa cikin 'ya'yan nan in suka taso sai su sulhunta ku don Allah baka haifar da alheri ba to amma wai saboda danginka sun bata maka rai an raba gonar gado a ƙauye sun danne ka baro ƙauyen ka zo nan ka zama babban ɗan kasuwa ko babban ma'aikacin gwamnati wai shi kenan ba ka ba danginka har abada dan me dan sun zalunce ka kai sai ka saba wa shari'ar Allah Allah ya kiyaye malam yace hadha hadithun sahihun akhrajahu muslimun an ibn numair an abihi an amr ibn usmana wannan hadisi ne ingantacce muslim ya fitar da wannan hadisi daga malamin shi ibn numair daga mahaifin ibn numair din sannan shi kuma mahaifin ibn numair daga amr dan usmana din nan da kaji kaji hanyar da ainihin bagawi ya haɗu da al-imam muslim wa abu ayyubal ansari abu ayyubal ansari baban ayuba kenan ko balansare mutumin madina waɗanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ainihin wato alkunya shi ce a larabcin kaji an ce abuwa ne ko ummu wance alkunya kenan to da manzon Allah ya zo sai tabbatar da wannan al'ada ce ta larabawa amma sai mai da ita sai ta zama sunna kana da ɗa ba ka da ɗa za a iya maka alkunya annabi ya yi wasu sahabbai alkunya ba su da ƴaƴa kamar su hamza kamar abu nughair kamar abu hamza da yake cewa anas kamar abu nughairin da yake cewa kanin anas gashi nan babu laifi budurwa ce ke saurayi ne kai duk babu laifi in an yi alkunya daidai ne in kuma kana da ɗa babban ɗanka ake maka alkunya da shi in kina da ƴa babbar yaki ko babban ɗanka ko babban ɗanki to gashi abu ayyuba al-ansari to me sunan shi sai malam ya ce ismuhu khalid ibn zaid al-khazraji sunan shi ainihin wato khalid dan zaid ba khazraji shahida badran ya halarci yakin badar wane mutum dan aljanna ne kenan sannan ya ce mata fi zaman yazid ibn muawiya ya rasu a lokacin mulkin sarki yazid dan muawiya a wannan lokacin ya rasu wa musa ibn talha ibn ubaidillahi abu isa Musa ɗan Talha ɗin nan ɗan Ubaidillahi ane mai alkunya da cewa baban Isa wane mutum ka san malaman hadisi da fiqhu fa sai da suka koma suka tattauna wai ya halatta in kana da ɗa mai suna Isa a rinka ce maka baban Isa wannan matsala ce kasaitacciya a fiqhu wasu suka ce haram ne wasu suka ce makaruhi wasu suka ce halal abin da ya tado da matsalar ita ce annabi isa kowa san bai da uba to a ji ana cewa wani baban isa sai aka ce ba a yi ladabi ga annabi isa wancan ba don haka sai suka ce ko kana da ɗa isa kada a ce maka baban isa amma dai malaman hadisi suka ce babu laifi don haka kana karanta tirmidhi za ka rinka ganin kala abu isa baban isa tirmidhi kenan ya ce kaza wannan matsala ce ta fi kiwa aka dan bujiro da ita kawai amma kai ka rike ta da kyau a matsayinka na ɗalibi ta iya zama maka matsala wata ran attaimi alqurashi shi ma kabila ainihin wato banu tamim ne ba quraishi mata sanata arba'in wa mi'a ya rasu ainihin a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara ɗari da ainihin hudu jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko sai al-imamu al-bagawi yace qala hadda sai shi al-imamu hafadat al-attari mai riwaya sharh sunnah سيتي قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله to anan ana yawan tambaya wani lokacin sai aga qaddasa Allahu ruhahu wani lokacin sai aga radiyallahu anhu wani lokacin sai aga rahimahullahu to ya halatta wanda an dai san babu laifi a ce rahimahullahu qaddasa Allahu ruhahu Allah ya ji kanshi Allah ya tsarkake ran shi duk babu laifi azalla Allahu qabrahu Allah ya wa kabarin shi inuwa duk babu laifi to amma radiyallahu anhu fa sai wasu malamai suka ce duk mutumin da ba sahabi bane ka a ce radiyallahu anhu sai dai wanda yake sahabi to amma wasu suna ganin halaccin haka dan haka ne sai zaka ji wannan malamin hafadatul affari wani lokacin in ya faɗi sunan malamin nashi albagawi sai ya ce radiyallahu anhu karanta littafin al-azkar قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق حا أي حول السند وحدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز كاجوكو البزاز دلالي dillali da yake sai da atamfa da riguna shi ake kira bazzaz a larabci dillalin da ke sai da rediyo ne abubuwa ne gidaje ne wannan kuma sai a kira shi asimsar dillalin komai da komai kenan dillalin riguna kuma atamfofi makamantansu sai a ce mishi albazzar ka ji wani malamin hadisi dillali ne to aibi ne ai abubakar ma dillali ne abubakar siddiqu dillali ne shi ma don lokacin da aka fara musulunci miloniya ne amma da ya ga manzon Allah yana da buƙatar kuɗi a addini kowa ya taurare ya ki kawo gudumawa sai Abubakar ya tattaro duk dukiyar da kuɗin da kadarorin duka ya bayar ya ce ai musulunci shi yasa manzon Allah har da ya zo mutuwa bai manta da wannan alheri da Abubakar ya mishi ba ya ce jama'an musulmi abubakar ya taimake ni da dukiyar shi da kudin shi ya dau ya bani ya mutunta ni abubakar nawa ne ni nashi ne wallahi da zai yi in rike wani in tafi gurin Allah da shi a matsayin abokina ya ce da da zan mutu din nan na rike abubakar mun tafi tare ya ce amma abubakar kai nawa ne kai abokina ne kai dan uwana ne abubakar siddiqu kenan ku karanta sahihul bukhari manzon Allah ya yarda da abubakar wanda duk ya zagi abubakar siddiq wannan mutum ba shi cikin tawagar manzon Allah in a kungiyar manzon Allah yake to an soke sunan shi Allah la tarjista shi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to abubakar siddiq din nan kamar yadda muka ce dillali ne wata rana sai ya ɗauko kayan dillancin shi bayan an naɗa shi khalifa kamar jiya kashe gari kawai sai ya ɗauko atamfofi da yadudduka da riguna sai umar ya ga abubakar da dillanci kuma a kare ya ce ranka ya daɗe kuma ina za ka je sai ce zan tafi dillanci na a to kuma kujera fa ofishin halifancin fa ya ce kun samun albashi wanda bai ishe ni ba akuya guda nake yankawa gidana kullum da ita ake cefani mutanen da ko yanzu kai in ka duba babanka naman da yake siyo muku lokacin kuna kanana yanzu kai baka iya siye ka kai gidanka rayuwa ta canza to a lokacin abubakar akuya ko rago guda ita ce naman miyan gidan shi ya ce to ku kun ce kwankwaso guda za a rinka ba ni na kwankwaso guda na akuya zai ishe ni shine na aje kujera halifancin zan je in yi dillanci in yi wa iyalai na wadataccen cefa ne sanda na dawo kuma sai in zauna a halifanci umar ya ce to in rikici ya faru tsakanin jama'a kuma kai kana can kana dillanci fa ya ce to kun bani albashi wanda ya wadace ni dan haka ku bani umar ya ce dawo ka zauna a zauna me ya kamata duk abin da kake so ka faɗa shine albashinka ka zauna ka yi musulunci khalifanci ya za ka sababban mana da wannan matsala shine aka rubuta mai albashi wadatacce to shi kenan ya zauna ne musu khalifanci tsawon shekara biyu ana nan sai ya zo rasuwa sai ya kira 'ya'yan shi su aisha ya ce ku zo ina son ku yi min arziki in na mutu dukiyar da na bari kar ku ci gado tun da ta ku ci amma ku yi min arziki in kun na mutu duk abin da na bari gidaje gonaki raƙuma kuɗi a tattara a kai baitul malin musulunci gudunmawar da zan yi wa musulunci kenan ya ce ba don komai ba na yi shekara biyu ina aikin gwamnati ana bani albashi tare da cewa albashi halal ne ba amma ku duba yadda salaf suke za ka iya haka ya kai salafi shekara biyu ya ci yana aikin gwamnati halal ɗin shi yake ci ba sata ba komai ba amma sai ce duk abin da ya mallaka ya roki ƴaƴan shi arziki aka kwashe sai aka mayar baitul mali sai Aisha ta zo tana cewa wallahi gwamnatin da Abubakar yayi wa aiki ba riba ya ci da ita ba ita ce ta ci riba da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ga karatu ya taho kuma ga ainihin lokaci yayi dan haka za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai gobe Allah ya kai mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik